bismillahir rahmanir rahim bisa ga karatun qasaidul ashriya zamu ci gaba da harful ba'i wannan shine zai zama darasi na biyar kenan ko ni shida darasi na bakwai ko na'am to malam ya ashirya kada ne manta littafi ne wanda yake kaman zuhudu watan kaman zuhudu can dan biyar ko dan goma littafi ne wanda yake nuna mana gudun duniya ga bulala kuma gudun duniya da bulala bata'ata alazi bata'ata alazi bin bigairi lakal wailu haka ne bigaibin lakal wailu waibu eh bata'ata ala dhibin bighaibin lakal waibu bada minka shaybun ayatun ma biha raibu bata'ata ai waqafta ka tsaya ko kuma aqamta ka tsaya ala waibin bisa ga wani aibi ma'ana bisa ga alfasha wanda kake aikata a cikin rayuwarka gashi nan kana ta aikata alfasha ji kake kaman ba wani abu zai faru ba bigaibin a lokacin da kake fake wato ma'ana kana zaton wannan abu ya ɓoye mu ubangiji kana can wani guri kaje ka ɓoye to laka alwaibu aibi ya tabbatu laka ga kai wato ma'ana yana janyo hankali ne akan wanda zai ɓoye ta alfasha sai ya ɗauka kamar allah bai sani ba zan bakwata formula idan kuka ga yara da manyan wayoyi duk inda ka ga yaro ɗaya koma can gefen titi yaro ga yara yan uwanshi da sauran mutane ya rubuta su yaji can koma shi kadai yana ta kallon waya to Allah ya sa ba fim din basukanci ke kallo ba insha Allah subhanahu ta'ala ko kaga inda yara biyu sun haɗu sun rufe kansu suna kallo to da wuya ne ba lafashi suke kallo ba yaran nan ko maza ne ko mata wannan allah da formula ne na gano menene duk wanda ka ganshi ya keɓe shi da ko yara biyu ko uku bana su yawa ne sun ɓoye sun kamar rufe kansu sun kullaba cikin wani abu suna kallo kallon hansa don allah da doya ne ba lafasha suke kallo ba allah shi kare mu to bada minka shaibun ayatun ma bi haraibu bada shaibun alhanin yanzu ga furfuran ta bayyanu minka daga gare ka ayatun wacce take matsayin alama ce ta mutuwa eh don da ganshi da furfura to alama ce fa an kama ga an kama hanyar kabari ma raibun biha takadirin baitin ba ma raibun biha babu shakka da cewa idan ka ga mutum da furfura to ya fa kama ya fa fara kama hanya ne namiji ne ko mace ko da yake yanzu farfar 'yan najeriya galibi wahala ce ke sa su farfara sai ga mutum bai kai ko ina ba wallahi ya ya fara farfara haɗin wanda ma bai kai shekara 20 ba wallahi sai ga kawai halin yau da kullum farfara ta fara balla wai ma'ana abin da ke son ya nuna mana gashi ka tsaya a guri da ka ɓuya kai ɗaya kana ta aikata alfasha aibi ya tabbata gare ka kuma sannan ga furfura ta tun maka wacce take alama ce ta zuwa kabari kuma kasancewanta alama nan babu shakka to me ya kamata mutum ya yi sai mutum ya kamata ya kamata ya faɗu da yadda ka fara duba duba magani ka fara hango ɗaya biyu to shi kenan kuma sai kuma ka ta isu fari abinda kake yi wanda ba daidai ba sai kuma kuma ka sai ka rage ko kuma ka bar shi gaba ki da tunda yanzu kuma za a koma zuwa ga mahallici bidarika mautun wahawa gaibun lahu haibu haka ne ko? bidarin ilal a'ala faƙad wa zaha shaibu mautun sannan ga mutuwa ta tabbatu bidarika a gidanka ko dai cikin gidanku ba a ɗauka ba za a ɗauka makwabta ko ba a ɗauka a cikin famili ba za a ɗauka a cikin yan uwa da ce ai wane ya mutu wane ya rasu to mautun mutuwa ta kakkumanta mautun shine mutu da mu ba bidarika khabar ne ko yawwa madha limadha ji'a bil mubtada huna munakkaran ko kuma ma hukumul mubtada min haythu taqdim ta'khir huna labudda min ta'khirihi limadha li'annahu nakira dole ne a jinkirta da shi sai a zo da mu da khabar a farko to bidarika mutun ga mutuwa nan tana gidanka wa hawa gaibun alhanin al'amarinta fakakke ne ma'ana al'amarinta fakakke ne lahu haibun wanda yake yana da yana da tsoro yana da kurjini da za a tsore shi za a tsorace shi yanzu nan duk inda ake magana mutuwa yaya hankali kan kwanta a can kudi ne wai wani an ce ya zo yi wa'azi wajen mutuwa wani ke gaya mini dan can kudin shikenan sai wani malami ya zo yana ta wa'azi yana ta wa'azi kuma sai ya fara faduwa ai duk kowa zai mutu kaza kaza kaza kaza yayi ta magana akan mutuwa yayi ta magana akan mutuwa to wani wani babban mai kudi na gurin bayan an gama an tashi sun kama hanya za su kowa zai koma gida sai mai kudin ya yi shiga fada me yasa zai rinka fadan mutuwa me yasa zai rinka kawo mutuwa nan ai wannan an ce wazi ne kawai a ji tsoron Allah me yasa rinka kawo mutuwa wai shi gani ke da abin da ya tara a ce mutu kuma yanzu yana cikin jin daɗi a ce mutu mutuwa ta zo to Allah da ya yi alƙawari la ta tikun illa baghta ko baghte kisa igo na'am bidarin ilal a'la faqad wadaha shaybu to alhanin ita mutuwa ga ta nan a fake al'amarin ta fakakke ne ba ba ta da notice wai a ce wai gashi wai kamar yadda mai gidan haya da zaran an fara kai 20 da 20 da wata 20 ga wata sai ya dan fara maka flashin yana maka alamin cewa eh to karken wuta fa ya zo fa ai gogari a biya a bashi kudin haya eh kai waliyazu billahi haka na ji wani ke gaya mini yana ɗaya daga cikin ɗan wani ne da muke zaune tare shi muke karatu yake gaya min jiya shi mai haya mai gidan hayan abinda kawai da ya tashi malam kawai wai abubuwa sun yi tsada kawai sai ya kara dubu ishirin a sama a kan kudin da yake bayarwa dubu ishirin da allah ka duwa gani kuma gida ba wai gida kamar hotel ba gida lokal gida irin nan nan ba kuma waɗansu gyare-gyaren kai da kake zaune ma ciki kai kake yi subhanallah Allah shi kyauta Allah shi kyauta Allah shi hore mana yassare mana Allah shi yassare mu kowa halin da zai sami muhallinsa mai albarka mafi albarka a guri na gari kuma da makwabta na gari to haibun nan yana da ma'anan hauf tsoro wato al'amarin mutuwa al'amari ne wanda yake zuwa a fake kuma akwai tsoro firgici tare da shi badarin ilal a'la to badari isrun fi al'amari ne ba na isra kai sauri kabar wannan alfasha da kake yi kabar gurin da ka tsaya kana aikata alfasha badari kai gaggawa ilal a'la zuwa ga madaukaki wato zuwa ga aikin da zai baka daukaka cikin gidan aljanna ko zuwa ga matsayi mai kyau a cikin aljanna faqad wadaha shaibu hakika ga furfuran ta bayyana tun maka wai ma'ana ana janyo hankali da fadakar da kai ka gane cewa to ka daina wannan alfashin da kake yanzu kai zabura ka aikata aiki na kwarai don ka samu yabo a waje don ka samu matsayi a wajen Allah saboda zaharar shaibu furfura ta riga ta bayyana to yanzu in furfura ta zo maka akwai wani akwai sauran wasa ne babu wani wasa wa kaffa wa kaffa anil adna faqad wadaha al gaibu aibu haka ne ko to wa kaffan wannan kaffan din nan maf'ul mutlak ne takadirinsa wa kuffa kaffan ka kame kamewa anil adana gabanin makaskancin aiki yanzu misali mutumin da ya fara farfara ko ya fara manyanta kawai sai a ganshi a wani lokaci daga jerin wando a society irin namu nan ga taba yana sha yana tafiya ya ake gani haka mutunci zai zube to duk wani aiki da kake al'adana na kaskanci ka bar shi wa kaffa kuffan anil adil adana kabarin ka kame kamewa gabarin aikata aikin da zai kaskantar da kai faqad wadaha al aibu fadaja al aibu haka ne ko na'am a jimin ne ni a karke fadaha ne ko ko fadaja to ni na nan sai suka samun jimin ne fadaha kuma zai fi faƙad fadaha al'aibu lalle haƙiƙa aibi fa ya bayyano mutunci ya riga ya zuba badarta ilal isyani ta hakifu lam takuf barukan an ta'ati wal qalbu qad nakaf na'am kashfu a wajen fada sai ce ba na wanka shafa a wajen fada e fadaha ba e ya bayyanu ba Mm. badarta ilal isyani kana yin gaggawa zuwa ga sabon Allah ka duba kaga duk lokacin da aka ce gashi yan siyasa an tare ana taro ana kada kada ana rayayi guri makil zai cika amma inda gurin wazi ne ba wa yake gaggawa zuwa gurin badarta ilal isyani kai gaggawa zuwa aikata sabo ta hakifu kana ta gaggawa lam takuf alhanin kaki kama kanka kabar wannan aiki kabar wannan muna mummuna aikin ga kuma furfura tana ta ƙara bayyanantuwa barukan halin zantowanka kadiri durkuso an ta'ati gabarin aikata biyayya ga mahalicinka barukan nan shi ma barakta barukan ne maful mutlak barakta barukan kayi durkuso durkuso an ta'ati gabarin aikata biyayya ga ubangiji ma'ana nan durkuso kinaya ne akan mene ka kame gabarin aikata ayyuka na biyayya ga ubangiji walƙal qad nakaf alhanin zuciya ita kuma tana kyama tana kyaman mene aikata abin da zai sa ta sami yardan Allah ga kalmar cikin suratul nisa'i can garke alarma ka gano ta lan yastankifal masihu ne kuna badalaka haƙƙun summa ta ba'ata man wakaf bakan nasu ayyamal khilafi wa qad nakaf li hafnaika sahhun lidumu'i wala sakab haka ne ko to badalaka haƙƙun haƙƙun nan hadha min babi idafati sifa ma iqamatil afwan min babi iqamatil mudaf ilayhi maqamal mudaf ay badalaka dinul haqqi addinin gaskiya ya bayyanantun maka shine musulunci ga dokoki ga shari'o'i a cikinsu ka bi mana sun mata ba'ata sannan sai ka shiga bibiyan barna ka shiga bibiyan sabon Allah gani kake kaman sai ka je jami'o'i mana kai kallon karya mana ka ga tsoho malam duk ya kankarge mu da ya dan sa dan gajeren wando da dan shirt ga glass an kafa ga jika a gefe shi fa ala dole muka ne ko kuma ka mamace ita ma yau ga shekaru sun shiga amma sai a je a rage shekaru washi akwai wani mazo ko sikirin ne ko mele ne ga tafi malar dangare da ta yi biyu na ko biyu da rabi ba da muka zo za ko sikirin ne za mu yi komi ne mulalayi a sai na bibi certificate of birth nata ko sai na ganta wai yar na dinna to na mu ce lalalala Allah shi kyauta wai sai a ce maka girma jiki ka gani to ko kishin shekarun naka sun yawa ko ba su yawa ba arzikin da Allah ya ce shi zaka ci shi zaka ci wallahi kwa inna ruha al-qudusi nafatha fi rawi annahu lan tamud nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha ko fa ajmilu fi talabi kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam to badalaka din badalaka haqqun ai badalaka dinul haqi ga addinin gaskiya ya bayyana tun maka ga dokoki Allah ya ce kai kaza Allah ya ce ka bar kaza thumma taba'ata sai kai kuma ka shiga bibiyan man wakaf wanda ya shishigi yana saban Allah bakan nasu mutane sun yi kuka wata mutane suna ta yin kuka akan ana ta saban Allah ayyaman khilafi a cikin kwanakin sabani walam yakif sahun lijafanaika tadmin ne anan yi kun gane ko a lokacin da ake ta saban Allah nan mutane na ta zub da hawaye amma kai kuma walam yaki walam yakif sahun kai hawaye bai zuba ba walam yakun sahun babu wani abu na zuba da ya kasance liddimu'i ga hawayenka wala sakabun ballantana kuma kwarara lishafunaika ga idanun ga fatin idanunka wannan wacan nan fatar ita ce jafnu jafnu fatan idanun ba jafnu kenan wai ma'ana mutane na ta kuka a lokacin da ake ta saɓani ana aikata saɓan Allah walam ya kuf sahun liddimu amma kai babu wani abu da ya kame na zubowa na hawaye wala sakabun babu kuma wani kwarara lijafi ne kaga idanka kana ta kai kai ko banda saɓan Allah ba wani abin da kake ta yi ba wani abin da kake ta aikatawa ga mutane ana ta kai ce kai ce yanzu ka dubi wannan yaƙi da ake da tsakanin rasha da ukraine malam abin sai ya taka maka da hankali duk wanda yake da yake da yake amfani da telegram ka ka rubuta russia versus ukraine ka tura za ka sun turo maka da link ka shiga ciki akwai video clips da ake tuturowa na yakin malam za ka yi kallo yadda su russian suka invading suka shigo cikin Uh, ukraine din tun daga ƙauyukansu suka yi tabi suna kakkashe mutane mala suka yi har cikin birnin in ba sun haɗu da mota igwaɗinsu da ke kan titina idan sun haɗu da motoci ko mota da mutane ciki suna gudu suna neman mafaka haka suke bi ta kansu kawai su murkushe su kawai gabaki da da su da motan gabaki da to Allah shi shauta Allah shi mana jagoran Allah da sai mu dakata anan abinda Allah ya ba mu iko mu karanta Allah ya ba mu iko aiki da shi tare da lada wanda kuma ne kuskure Allah shi fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara to kaga in Allah da dai ga alama ta bazan ga tambaya ina ina ne za mu tashi ba Allah ka